إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا 26 ga watan ramadana shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da takwas ne ba takwas ga watan biyar shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin ammar ibn yasir da ke unguwar hausawa ɗan fulani a wannan gari namu na kano mai albarka yan uwa idan ba a manta ba muna cikin karatu ne a cikin suratul anbiya'i mun tsaya ne kuma a ƙarshen aya ta 80 daidai za mu tashi aya ta 81 insha Allah ta'ala na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين نعم الله مدفكين سركيتي ومن الشياطين دقتكين شيطان ولسليمان الريح الله مدفكين سركي يا يسري وأنب سليمان إسكا asifatan mai kadawa da ƙarfi mai gudu a cikin gaggawa da ƙarfi tajiri da take gudana bi amrihi da umarnin annabi suleiman alaihi salam ilal ardi lati barakna fiha zuwa ƙasar da muka yi albarka a cikinta wa kunna bi kulli shay'in alimin Allah maɗaukakin sarki ce mun kasance masana ne game da dukkan komai dan uwa idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun fara karatu a cikin kissar annabi dawuda alaihi salam da shi da ɗansa annabi suleiman alaihi salam kada mu manta annabi dawuda alaihi salam mun yi bayani irin baiwa da allah maɗaukakin sarki ya yi masa na farko dai annabi ne daga cikin annabawan Allah nabi kuma sarki ne daga cikin sarakuna mai gudanar da mulki da sarauta na uku kuma Allah maɗaukakin sarki masa baiwa ta sarrafa ƙarfe ta yadda yake lauya shi ya tankwasa shi yadda yake so kamar yadda mace take iya sarrafa fulawa idan ta kwaɓa ta abu na hudu kuma Allah maɗaukakin sarki mana bayani ya ba wa annabi sulemani baiwa ta yadda tsuntsaye da duwatsu sukan tattaro su rinka yin tasbihi tare da shi to wannan wasu kenan daga cikin baiwa da Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Dawud alaihi salam wanda ya nassanta mana ko ya kissanta mana a cikin wannan kissa tasa to yanzu kuma Allah madaukakin sarki ya gangar wajen ɗansa ɗan annabi Dawud shine annabi Sulaiman alaihi salam shi ma za mu ji irin wasu daga cikin baiwa da Allah maɗaukakin sarki ya masa shi ma annabi Sulaiman alaihi salam ɗan uwa Allah maɗaukakin sarki ya masa baiwa ta annabta abu na farko kenan annabi ne daga cikin annabawan Allah daga cikin annabawan banu Isra'ila sannan abu na biyu shi ma mai sarauta ne mai mulki ne irin mulkin da Allah maɗaukakin sarki bai taɓa wani ɗan adam a doron ƙasa ba don mulkin annabi sulaiman alaihi salam ya haɗa dukkanin jinsin halitta da suke rayuwa tare da shi na farko dai annabi sulaiman yana mulkar mutane yakan mulki aljanu ba aljanu da mutane kaɗai ba a cikin 'yan tawagarsa ko wanda yake mulka yake ma'amala da su wajen mulkinsa akwai tsuntsaye akwai sauran dabbobi duka Allah maɗaukin sarki ya yassare wa annabi Suleiman alaihi salam su bar ma ba ma dabbobi manya da tsuntsaye da suke iya tashi ba hatta ƙananan dabbobi ko kice ƙwari da suke rarrafe a ƙasa Allah maɗaukin sarki ya yassare wa annabi Suleiman su yakan ji magana su kuma yakan ba su umarni kamar yadda ya zo a cikin suratul namli Allah maɗaukin sarki ya ce hatta idza ataw ala wadin namli قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الله أكبر سركتي فتبسم ضاحكا من قولها فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين Allah maɗaukin sarki ke ba mu labari cewa wa hushira li Sulaiman junuduhu min al-jinni wal insi wat tayr fa hum yuzauna Annabi Sulaiman alayhi salam ya fito da rundunarsa domin yin wata tafiya a cikin rundunar ta Allah maɗaukin sarki ce akwai aljanu a ciki akwai mutane a ciki akwai tsuntsaye a ciki dukkanin su suna karkashin umarni da gudanarwa Annabi Sulaiman alayhi salam sai abin da yace shi ake yi kun ga kuwa a zamanin yanzu ko kuma a labaran da kuke ji na kisoshi wanda suka gabata a baya ba ku taba ji inda aka ce ga wanda daga cikin mutane ya mulki aljanu sun tsaye da da dabbobi ba sai annabi Sulaiman alaihi salam to ya fito zai tafiya Allah madaukakin sarki ce hatta idza atau ala wadin naml har sai da annabi Sulaiman ya zo wucewa ta wani kwari wanda tururuwa ne suke rayuwa a wannan kwari tururuwa ko kuma yadda muka sani dabba ce take rarrafe take tafiya a ƙasa sai ma ka zo ka taka ta baka sani ba saboda kankantarta za ka iya zuwa ka taka tururuwa ka kashe ta ma ka ci gaba da harkokinka ba kama san kayi ba gaba daya to Allah maka kai sarki ce sai da annabi Suleiman da rundunar sun zo wucewa ta wajen wani kwari na tururuwa qalat namlatu sai ɗaya daga cikin tururuwoyin babba daga cikin su shugaban su sai ta yi kuwa ta yi kira ta ce ya ayyuhan namlu ya ku taron tururuwai udkhulu masakinakum kowa ya saune koma ya shiga gidajensu ramun mukan ku sauri ku kuma ku shiga la yahtimannakum sulaiman wa junuduhum la yash'uruna kada annabi sulaiman da rundunarsa su zo su tattake ku su bi ta kanku su kashe ku ba su sani ba saboda kankantar halitta ku annabi sulaiman da rundunarsa kuma runduna ce mai yawa kware da gaske akwai mutane a cikin akwai aljanu akwai dabbobi akwai tsuntsaye to za su zo ne su bi ta kanku ba ku sani ba saboda haka kowace ɗaya daga cikin ku ta rufa wa kanta asiri ta sauri da koma gidanta kafin su karasu to ‘yan uwa wannan magana da tururuwa ta yi tsaraf sai Allah maɗaukin sarki ya isar da ita zuwa kunna annabi Suleiman sai ya ji abin da take faɗa ku kalli wata mu'jiza ta annabi Suleiman alaihi salam ku duba kankanta tururuwa ku duba muryarta ku duba tazarar da take tsakaninta ita da annabi Suleiman alaihi salam amma da ta magana ta da yan uwanta kowanne ɗaya daga cikin koma gidansa Allah maɗaukin sarki ya ɗauki sautin da murya da isar zuwa ga kunnan annabi Suleiman alaihi salam shi ne annabi Suleiman ya ji abin da ta faɗa cewa ku turuwai ku sauri ku koma gidajen ku ga annabi Suleiman da matsadandanarsa kan su tattake ku ba sani ba fa tabassama dhahikan min qawliha sai annabi Suleiman alaihi salam yayi murmushi sakamakon wannan muryar tata da Allah maɗaukin sarki ya ji yadda shi fa qala rabbi auzi'ini sai addu'a saboda jin daɗin baiwa da Allah maɗaukin sarki ya masa na diyar da shi jin magana hatta ta ƙanana ƙananan ƙwari ya ce rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya ubangiji ka sanya na gode wannan ni'imar da kai min ita wa ala walidayya da kuma iyayena annabi dawud alayhi salam da sauran kakanninsa wa anna amala salihan tardahu ka bani iko na aikata aiki na gari wanda zaka yarda da shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin ka shigar da ni a cikin bayinka na gari da rahamarka ya ubangiji to kun ga mulkin annabi Sulaiman alaihi salam ya tsallake kan mutane yanzu duk wani shugaba duk ƙarfin mulki duk yadda ake kiran da ake kiran gwamnati ko wani shugaban ƙasa da ƙasarsa da rundunarsa a matsayin superpower za ku ga mulkinsa da control ɗinsa iyakan mutane ne kaɗai baya tsallakawa kan mutane dabbobi daban suke suna cikin daji aljanu suna taso duniya suna harkokinsu amma annabi suleiman alaihi salam allah maɗaukakin sarki ya yi sare masa hatta dabbobi hatta tsuntsaye duka kun ga daga cikin tsuntsaye ai akwai wanda annabi suleiman alaihi salam ya tura shi je je je masa rahoto a shine alhuda huda dan shi mulkin nasa kamar yadda na gaya muku ya tsallake hatta kan tsuntsaye wata faqada tsaira faqala ma li la ara alhuda huda am kana min alghaibin law azibannahu aw la azbannahu aw la ya'tiyanni bi sultani bi sultanin mubin annabi suleiman da ya duba rundunarsa sai ya duba bangaren tsuntsaye to akwai wani tsuntsu mai mahimmanci shine sunansa alhuda-huda to sai annabi suleiman ya duba sai bai ganshi ba shi ne wata fakka da tsaira ya duba bai ganshi ba sannan kuma lokacin da zai tashi ya tafi inda zai je bai nemi izinin annabi suleiman alayhi salam ba a matsayinsa na shugabansa to shi ne sai annabi suleiman alayhi salam ya yi alwashi ya ce wannan tsuntsu matukar idan ya dawo ko dai na yanka shi a soya namansa a cinye ko kuma ne masa azaba mai raɗaɗi ko kuma ya zo min da wata hujja mabayyaniya mai karfi da za ta nuna cewa abin da ya tafi abu ne mai mahimmanci idan na da mai mahimmanci ne sai a rabu da shi shine law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin sai Allah madaukakin sarki ce fa makafa ghayra ba'idi sai shi wancan tsuntsu na al-huda ya je inda zai je babu dadewa kuma sai ya dawo فقال أحق بما لم تحد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين da ya dawo annabi suleiman alaihissalam ya tuhume shi akan tafiyarsa ba tare da ya nemi izininsa ba sai ya kawo hujja ya ce a haƙƙu bi malam tauhid bi ya ce wallahi na a mamaye ko na tattaro wani labari irin labarin da baka da shi ya annabin Allah ya ce wajen ituka na zo maka da wani labari ne mai girma mabayin na zo maka daga garin saba ya ce inni wajattun ra'atan tamlikuhum na je garin saba'a na ga wata mata ita ce take shugabancinsu maimakon namiji kuma walaha arshun azim an ba ta wani gadon mulki ka ta fare ƙatoto mai girma na gani na faɗa na bankari duk yadda mutum ya kai ga mulki ya ga gadon mulkinta sai ya ƙara mai da ido ya ƙara kallonsa saboda kyan gadon mulkinta shi sa ya kuka duk abin da take yi a cikin mulkinta babu abin da ya ambata sai wannan gadon mulkin nata me yasa saboda girmansa saboda kyansa saboda ƙayansa ya ce kuma wajattuha wa ƙaumaha yin su dole da shamsu min dunillah ya ce sai dai kuma matsalar na same ta tana ita da mutanenta suna bautata wa rana ba Allah maɗaukakin sarki ba don ita waccan mata ta saba mai suna bilqis ta kasance a lokacin kafin annabi suleiman ya musulunta da ita da mutanenta suna bautata wa rana ne saboda haka ba Allah maɗaukakin sarki suke bautatawa ba da annabi suleiman alayhi salam ya zo wannan labari na alhuda huda to yanzu ya zo da hujja mabayyan da yake yanzu an fasa yanka shi an fi kuma an fi kuma fasa yi masa azaba mai raɗaɗi saboda me saboda a aja a tabi sultanin mubi ya zo da hujja mabayyan ya mai karfi da yake ruwa da shi to sai annabi suleiman ya ce izhab bi kitabi hadha fa alqi ilaihim ka tafi da wannan wasiƙa tawa ka je ka jefa musu wato ku duba idan aka idan shugaba ya tashi aike daga ƙasa zuwa ƙasa ko daga gari zuwa gari za ku ga jaka da ake samu musamman a lokacin da a lokacin da jaka da ake samu a bashi guzuri yahu abin hawa akan doki ko akan rakumi ya yi tafiyar wata ko wata biyu ko abin da ya kama da haka ya je kai sako ya dawo amma annabi Suleiman alaihi salam saboda Allah ya faɗaɗa mulkin shi ya bashi mulki mai faɗi baya buƙatar mutum tsuntsu ya aika da zai tashi da fakafakan sai je ya kai wannan sako to Allah sai annabi Suleiman ya ce da alhuda-huda ga sako nan na rubuta ka je ka kai mata abin da yake cikin sakon abin da yake cikin takardar shine innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim hakika wannan sako daga annabi Suleiman ne alaihi salam kuma da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'alu alayya kada ku dagawa a gare ni kada ku jiji da kai a gare ni wa atuni muslimina ku zo mun kuna masu miƙa wuya ku musulunci ku daina bautar rana ku dawo ku bauta wa Allah madaukakin sarki shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roke shi alhuda huda da ya je kuma ya tashi cikin kankanin lokaci ya je kai wannan wasiƙar ya jefa musu ita wannan mata tana tsaki tana tsakiya da gudanar da mulkin ta kawai sai ta ga takarda ta faɗo tana rubuta takarda sai ta ƙara rubuta innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina to daga sai hankalin ta tashi sai ta tattara ƴan fadarta na kusa kusa da ita take neman shawarar su tace ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu tace ya ku makusantana ya ku abokan shawara ta ku bani shawara game da wannan takaddar me kuke gani saboda kun san bana yanke kowane irin al'amari suna nemi shawara ku saboda ka suka ce mata qalu nahnu ulu quwwatin wa uli ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri ma za ta abrina to amma abinda nake so in kai mu zuwa gare shi mulkin annabi Sulaiman bayan na gaya muku yadda Allah madaukakin sarki ya sare masa hatta dabbobi a irin su tururuwa da sauransu to Allah madaukakin sarki kuma ya sare masa ya sare masa ta tsuntsaye yana tasirifi da su yana umartar su yana jin maganar su suna tattaunawa su da tsuntsaye wanda ba ku taba ji yanzu an ce a cikin masu mulkin duniya akwai wani mai mulki da yake magana da tsuntsu ba sai dai idan mulkin su ya kasaita ya sa a so masa aku ya ajiye rinka magana tana maimaita amma a ce a so masa ko kuma tsuntsaye kowane irin tsuntsu ya zo ya rinka karɓar umarni daga wajensa wannan ba a taɓa samu ba tun daga kan annabi sulaiman alaihi salam da aka samu shikenan Allah madaukakin sarki ya rafa kofa to ƴan uwa kissar da Allah madaukakin sarki ya kissanta mana a wannan sura ta suratul anbiya'i tana mana bayanin wani bangare daga cikin bangaren girman mulki na annabi sulaiman alaihi salam wato ba mutum ba ba aljanu ba ba tsuntsaye da dabbobi ba hatta iska iska mai kadawa Allah madaukakin sarki yayi sare wa Annabi Sulaiman shine Allah madaukakin sarki ce wal Sulaiman ar-riha ma'ana aqafi ne akan wasakharna ma'a Dawud al-jibala ma'ana wasakharna li Sulaiman ar-riha mun yassare wa Annabi Sulaiman alayhi salam iska daga cikin fadin mulkin sa iska wannan mai kadawa Allah madaukakin sarki ya sare masa ita asifatan wacce take kadawa da ƙarfi ai shadidatul hubub wacce take kadawa take gudu da ƙarfi tajri ita wannan iskar tana gudu tana tafiya ne bi amrihi da umarnin annabi Suleiman shi yake controlling din ke yake bata umarnin ina za ta je ina za ta nufa gabas za ta yi da shi ko yamma ko kudu ko arewa Allah madaukakin sarki ce tana tafiya da shi ilal ardi allati barakna fiha zuwa ƙasar da muka yi albarka a cikinta ƙasar da muka yi albarka a cikinta tun wancan sati mun riga fassara ta ita ce ina ita ce arbusha ma'ana palestine kenan a yanzu dan can ne gurin zaman annabi suleiman alaihi salam anan yake da zama to haka allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa ya yi tsaro annabi suleiman alaihi salam iska yana gudanar da ita ko tana gudana tana gudu da umarninsa alaihi salam wata ayar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa ita wannan iskar yanayin gudunta da yadda take masa aiki ya sha bamban da dukkan wani kayan sifiri da mutum ya sani na yau da kullum Allah maɗaukakin sarki ya ce wani Sulaiman riha guduha shaharun wa rawahuha shahar yace wa asalna lahu ainal qitus Allah maɗaukakin sarki ya yassare wa annabi Sulaiman iska guduha tafiyar da iska za ta yi da annabi Sulaiman da 'yan tawagarsa a cikin safiya shine guduwa ha tafiyar da ta yi da safe shaharu tafiyar wata guda ne idan akan kayan sufuri mutum zai yi warawa kuha haka nan tafiyar da za ta yi da annabi suleiman alaihi salam da yamma ita ma tafiyar wata guda ne allah ya samu fahimta ma'ana ita iskar da allah maɗaukin sarki ya sarewa annabi suleiman yadda za ta ɗauke shi ta kai shi inda yake bukata idan da a ce akan raƙumi mutum zai hau ya tafiya tafiyar da za ta yi da shi da safa kawai to sai mutum ya yi wata guda yana tafiya akan raƙumi bai je ba ko akan wani kayan sufuri da mutane sukan yi aiki da shi ko sukan yi amfani da shi da kullum wata guda amma da safe zuwa azahar in ya hau ta kai shi tafiyar da sai kin wata guda baki je ba haka nan da yamma bayan la'asar idan ya hau inda za ta kai shi daga la'asar zuwa faduwar rana nan ma idan idan akan kayan sufuri kika hau zaki je gurin sai kin wata guda baki je ba kin ga tafiyar wata biyu iska take yi da shi akan me a cikin kwana ɗaya kawai tafiyar wata biyu ɗan uwa wannan wace irin baiwa ce da ya sarewa da Allah madaukakin sarki wa Annabi Sulaiman alaihi salam sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul suratul sad yace wasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab Allah subhanahu wataala yace wasakharna lahu ar-riha mun yassare masa iska shi wa kenan shi Annabi Sulaiman alaihi salam Allah madaukakin sarki yace tajri bi amrihi ita wannan iskar fa tana gudu ne tana tafiya ne amma bisa umarnin Annabi Sulaiman alaihi salam sai abin da yace mata shi take yi sai Allah madaukakin sarki yace rukha'an ai halatu kauniha layyinata a saukake a hankali a hankali haisu a sab duk inda annabi sulaiman ya ga dama duk inda annabi sulaiman ya ga dama nan iska ta dauke shi ta kai shi shi ne malaman tafsiri suka ce idan annabi sulaiman alaihi salam ya ga dama tafiya idan misali ku kaddara zai yi tafiya daga kasarsa ta Palestine zai je wata kasar to abin da yake shine a lokacin shi baya buƙatar jirgin sama baya buƙatar mota baya buƙatar kowanne irin kayan sufuri kawai za a samu mashimfiɗi ne wata darduma za a samu ƙatotuwa sai a shimfiɗa ta duk wanda za a yi tafiyar da shi sai ya zo ya zauna ina wanda za a yi tafiyar da su da wane da wane da wane da wane daga cikin mutane idan a cikin aljanu ne da wane da wane da wane idan a cikin tsaye ne duk za su zo su zauna akan wannan dardumar sai annabi suleiman alayhi salam ya ba iska umarni ta tashi sama kawai sai ta tashi da su sai ta kai su ta tafiyar da su ta yi gudu da su duk inda yake bukata alayhi salatu wasalam yan uwa kun ga wannan ana bayani ne fa tun lokacin annabi Sulaiman alayhi salam Allah madaukakin sarki ya bashi dama iska tana daukar tun kafin technology ya zo a gano akwai wani abu da zai iya tashi sama ta hanyar yassarewar iska kamar jirgin kamar jirgin sama kun ga wani irin wato shi bambancin jirgin saman annabi Sulaiman alayhi salam iska da Allah ya sare masa jirgin saman yanzu za ku ga shi jirgin sama mu ne yanzu baya tashi za ku ga akwai matuki akwai matuka sannan su wannan matukan za ku ga ana ana controlling din su ne daga inda ake ce masa control room za ku ko da shi akwai wani abu anan a kunnen sun sun sashi to wani abu suna karɓar umarni ne daga inda ake control din jirgi duk wani jirgi da ya tashi ana control din sa ne daga wannan ɗakin za a ga masa iska yanzu za a ga musu iska yanzu ta canza gudun ta kai abu kaza yanzu ga direction ɗin da zai haka daga nan ake control ɗin jirgin amma annabi Sulaiman alaihi salam babu wani abu da yake sawa a kunnensa sannan babu wani abu da yake rikewa yana zaune umarni yake ba su kawai voice control ne a shi yake ba ta gabas zami shi kenan iska ko sai ta kada ta gabas yamma zami iska sai ta gaba sai ta kada ta yamma arewa zami iska sai ta kada ta arewa duk inda annabi Sulaiman haka Allah madaukakin sarki ce tajri bi amrihi ruqa'an haisu asar duk inda annabi sulaiman ya ga dama nan iska ya ta kai shi yanzu idan ya ga dama ya ce ta ɗauke shi daga nan a kai shi saudiya shi kenan kafin rana an je saudiya idan ya ga dama ya ce a kai shi waje kaza kafin lokaci kaza an kai shi waje kaza allah maɗaukin sarki ya yi tsare masa wannan abubuwa babban malamin tafsiri muhammad aminu bin shinkiti a cikin tafsirinsa abuwa bayan yake cewa a cikin waɗannan ayoyi guda biyu da ayat suratul anbiya da kuma ayat da take cikin suratul sa'd yace akwai wasu tambayoyi guda biyu aya farko wacce makaranta ita ce Allah madaukakin sarki yace wa li sulaiman ar-riha asu tadri asifatan tadri bi amrihi illa al-ardu allati barakna fiha a waccan kuma ta cikin suratul sa'd Allah madaukakin sarki yace wa sakharna lahu ar-riha tadri bi amrihi rukha'an haythu asab yace akwai wasu tambayoyi guda biyu ne kamata a yi tambaya ta farko Allah maɗaukakin sarki ya wasafa ko ya siffanta iska a matsayin mai gudana gudun da yake mai tsanani tana gudu da high speed shine tajri a asifatan bi tajri bi amri ila al-ardi allati barakna fiha ma'ana tana gudu da gudun da yake mai tsanani a cikin suratu sadi kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce tajri bi amrihi ruha'an tana tafiya tana gudu da umarninsa amma kuma a sannu sannu layyinata ma'ana a taushe shi take tafiya ba da gudu kamar can ba to shine ce nan akwai tambaya me yasa can aka ce iska tana gudu da gudu tana tafiya da gudu sosai nan ko me yasa aka ce tana tafiya a hankali a hankali yace tambaya ta biyu shine a cikin suratul anbiya Allah madaukakin sarki ya ce tajri bi amrihi tana gudana ne da umarnin Annabi Sulaiman ila al-ardi allati barakna fiha zuwa kasar da Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin ta yayin da kuma suratul sa'ad Allah madaukakin sarki ce tajri bi amrihi rukha'an haisu asab tana gudana da shi ne zuwa duk inda ya ga dama a an biya Allah maɗaukar sarki nuna cewa tana gudu da shi ne zuwa ƙasar Falasɗin kaɗai nan take kai shi amma a wacce sura ta sati Allah maɗaukar sarki ce duk inda ya ga dama nan take kai shi to suka ce na ma ta ya za a haɗa waɗannan ayoyi nan an ce tana kai shi duk inda ya ga dama nan kuma an ce tana kai shi ne iya ina iya ƙasar Falasɗin Muhammad Amin Dishan ya kama ganganu da yawa to amma dai abu na farko ya ce da Allah maɗaukakin sarki ce iska tana gudu da shi wani lokacin tana gudu da shi wani lokacin kuma sai Allah maɗaukakin sarki tana tafiya da shi a hankali ya ce ai abin da ake nufi shine yanayin gudun iska da annabi suleiman alaihissalam take yi da shi ya danganta da shi buƙatar annabi suleiman alaihissalam ma'ana wani lokaci ta yi gudu da shi gudu mai yawa idan yana buƙata idan kuma baya buƙata sai ta yi mai sai ta tafi da shi a sannu-sannu a hankali a hankali haka ya fa sai wani lokacin tana tafiya da shi ne a sannu-sannu wani lokacin tana tafiya da shi a hankali mahamudu zamakshari a cikin tafsirinsa al-kashaf yake cewa yadda za a ɗau ɗan ayoyin shi ne ita iskar ta kasance asifatan mai kaɗawa ce da ƙarfi mai gudu ce da ƙarfi lokacin da ta ɗauke shi idan za ta kai shi inda yake bukata to tana kadawa da karfi saboda me saboda yadda Allah madaukakin sarki ce guduwa shaharun wa rawahu hashar tafiyarta ta safe wata guda tafiyarta ta yamma wata guda to wannan saurin idan ta dauke shi za ta yi da shi amma ita a kan kanta siffar iskar ta kasance ruha'an ne ita layyinatan mai taushin ce amma idan ta dauki annabi Sulaiman zai tafiya da shi sai ta gudu da shi shi kuma haka yake da ayoyi ma'ana dai abinda Allah madaukakin sarki yake nuna mana shine annabi Sulaiman alaihi salam yana da cikakken control akan abin da ya shafi iska idan iska ta ɗauke shi za ta kai shi inda ya ga dama idan yana so a yi gudu sai a yi gudu idan kuma yana so ya tafi a hankali ba gaggawa ake ba shi kenan sai ba ta umarni ta yi mai ta tafi a hankali tambaya ta bi kuma shine annabi suleiman alaihi salam wani lokaci allah maɗaukakin sarki ya ce iska tana kai shi ina baitul abin nan baitul maqdis wani lokaci kuma allah maɗaukakin sarki ya ce tana kai shi ina duk inda ya ga dama to sai yake cewa ai shi falastin baitul maqdis nan ne mazaunar annabi suleiman alaihi salam da allah maɗaukakin sarki ya ce tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha tana gudu da shi ne zuwa ga asad da muke mata albarka sai ce wannan lokacin da ya je yayi al'amarin sa kenan za ta dawo da shi sai ta dawo da shi gida ila al-ardi allati barakna fiha kenan kuma ta dawo da shi gida kenan amma kuma da yace tajri bi amrihi ruhan ruhan haythu asabti inda ga dama wannan lokacin da zai tafi kenan idan zai je ba inda ba sai inda ga dama zai tafi ba to inda ga dama zai tafi nan za ta kai shi ina je amsa ta fito ko inda ga dama nan za ta kai shi amma idan ya tashi dawa fa duk inda mutum ya je ina zai dawo gida zai dawo amma gurin tafiya fa da yawa wani lokaci za ku ga tafiya sai ta kai mutum Kaduna wani lokacin ya tafi Zaria wani lokacin ya tafi abuja wani lokacin ya bar kasar ma ya tafi saudiya wani lokacin ya tafi egypt wani lokacin ya tafi dubai haka to amma dai da wanda in dai kai ne a matsayinka na dan najeriya idan ka je egypt idan ka je dubai idan ka je saudiya idan ka je kaduna idan ka je kaza karshe ina ka dawo najeriya za ka dawo to haisu asab shine duk inda ya ga dama ya ta kai shi ilal ardi lati barakna fiha kuma fa shine idan ya ga dama idan ya gama abin da yake na yake dawa gida yake dawo annabi suleiman kenan alaihi salatu wassalam allah maɗaukakin sarki ya faɗaɗa mulkinsa allah maɗaukakin sarki ce wa kunna bi kulli shay'in amilina mun kasance masana ne game da komai game da abin da annabi suleiman yake aikatawa da abubuwan da muka yassare masa sai allah maɗaukakin sarki ce wa mina shayatini bayan yassare masa iska da muka yi kuma daga cikin shaidanu mai yaghusuna lahu akwai wanda suke yin nitsowa annabi suleiman alaihi salam a cikin ruwa don su ɗauko masa su ciro masa albarkatun da allah maɗaukin sarki ajiye a cikin ruwa in aka ce alghaus abin da ake nufi da shi shine annuzul ilal ma mutum ya sauka can ƙasar ruwa to Allah madaukakin sarki ya yassare wa annabi Sulaiman alaihi salam shedanu aljanu wanda suke yin nutso a can ƙasar ruwa nau'i nau'i na kayan alatu da arziki da duwatsu masu tsada da Allah madaukakin sarki ajiya ƙasar ruwa sai su yi nutso su je su dinka ɗauko wa annabi Sulaiman alaihi salam waɗannan abubuwa su lu'ulu'u su marjani su zabar jaji Allah madaukakin sarki ya ba shi dama duk ya sa aljanu su masa wannan aikin ba mutane suke masa ba ba mashin ne yake yi ba aljanu ne suke yi Allah madaukakin sarki cewa ya amalu na amalan duna zalik kai bar ma suna wani aikin ma da ba wannan ba bayan nutso da suke su ɗauko masa abubuwan arziki a cikin ruwa suna yin wani aikin ma da ba wannan ba shi ne Allah maɗauki sarki ce a wata ayar ta daban ya ce washe ya tsina kulla banna'in wa gawas ya ce wa akari na muƙarrani na fil asfat a za a ƙa'una famnun au amsik bai gairi hisab Allah maɗauki sarki ce washe ya tsina daga cikin shaɗanu kulla banna'in akwai kowanne irin magini da annabi suleiman yake da shi a cikin aljanu wato annabi Sulaiman alaihi salam Allah madaukakin sarki ya sare masa aljanu daga cikin su akwai magina wanda su aikin su kawai injiniyoyi ne da suke gina masa gidaje a wata ayar Allah madaukakin sarki ya faɗi irin abubuwan da suke gina masa ya amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamafila wa jifanin kal jawabi wa qudurur rasiyat Allah madaukakin sarki ya amaluna lahu ma yasha'u suna aikatawa annabi Sulaiman alaihi salam duk abin da yake bukata duk abin da annabi Sulaiman yake bukata shi suke masa abin da ya ce a yi shi suke yi abin da ya ce kar a yi ba sa yi shi ne amalu na lahuma ya sha wai Allah maɗaukin sarki ce wai amalu na amalan duna zalika ko suna aikata wani aikin wanda ba wannan ba ga annabi Suleiman to sai Allah maɗaukin sarki ce daga cikin aikin da suke aikatawa ya amalu na lahuma ya sha min mahariba suna gina wa annabi Suleiman alaihi salam a guraren ibada guraren da ake ibada tunda annabin Allah ne shi to dole a samu inda za a rinka ibada idan aka tashi gini za a yi gurin ibada za a yi masallaci ko coci to wanda za ki bi nufa aljanu ne ba mutane kun ga yanayin kyan aikin da ƙarfin aikin da kuma sauran aikin ya sha bamban idan a ce mu ne yan adam zami abinda za ka yi shi a cikin wata guda ko wata biyu aljanu cikin kwana ɗaya sai su zo su yi shi allah ya ba su wannan ƙarfin da kuwa sau da ka allah maɗaukin sarki ya yi sare masa akwai masu gina masa mahariba wata mafila akwai al'ummar da suke gina masa butun butumi manya-manyan butun butumi irin guncina da ake yi su a wancan lokacin na annabi suleiman alaihissalam butun butumi ba haram bane a shari'arsa to shi sa daga cikin abin da alzuru suke masa akwai irin manya-manyan butun butumin na wanda yake ga butun butumi guda kamar gida katoto to sukan gina masa irin waɗannan shine wata mafila wajifanin kal jawabi sukan gina masa tukwane ko kuma akushi abubuwan zuba abinci kal jawabi manya-manya kowanne ɗaya daga ciki kai ka ce tafki ne akushi ne na cin abinci amma girmansa kowanne ɗaya kamar tafki kai ma ka san irin wannan gina sai aljanu ina ɗan adam zai iya gina wani akushi wani plate plate na cin abinci kamar tafki kamar ruwa kamar ruwan na rama firji dukansa mazubi ne guda ɗaya kawai kun san akwai abin mamaki to sukan gina masa irin wannan kal jawabi wa qudur rasiyat hakanan kuma akwai kafaffun tukane da sukan gina wa annabi Sulaiman alaihi salam wato tukane ne da ake girka abinci a cikin su amma ba irin tukwane da kika saba dauka da hannu ki je ki dora akan murhu ki gina ki zuba abinci a ciki ba a'a su saboda girman tukanen ma a wajen ake kafe su ba za su dauku ba dan adam ba zai iya dauko su ba gini ne da kira da sassaka irin ta aljanu aljanu ne suka samar da su sau da a wajen ake barin su a kakkafa a haka su haka annabi suleiman alaihi salam yake umarta su suke irin wannan aiki Allah maɗaukin sarki ce kal jawabi qudurir rasiyat Allah maɗaukin sarki ce imanu ala dawud shukura ku yi aiki ya ku iyalan gidan annabi dawud a matsayin godiya bisa wannan ni'ima da Allah maɗaukin sarki ya muku sai Allah maɗaukin sarki cewa qalilu min ibadiy shakur lallai fa kaɗan ne daga cikin bayina ake iya samu su gode wa ni'ima ta da ne musu duk wannan ni'ima mai girma da annabi Sulaiman alaihi salam ya samu da shi da mahaifinsa annabi Dawuda to wanda suka zo bayan su daga cikin dangin su da wahala a samu da su gode wa Allah madaukakin sarki gode da ta dace da aikin Allah madaukakin sarki sai su kafirce su mutunci wa ni'imar Allah madaukakin sarki to haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa shayatuna kullu banna'in wa ghawwas daga cikin shedanu akwai waɗanda suke wa Annabi Sulaiman alaihi salam gini akwai kuma wanda suke masa me nutso su fito masa da arziki wanda yake cikin ruwa Allah madaukakin sarki ya yassare wa annabi Suleiman alaihi salam waɗannan abubuwa yadda za ku ga yanzu akwai arziki mai tarin yawa a cikin ruwa wanda arzikin da ke kwance a ƙasar ruwa ya fi arzikin da ke cikin da ke doron ƙasa arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi a cikin ruwa ya fi arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi a doron ƙasa shi sa ku ga ko da Najeriya yanzu mafi yawan manta da take alfahari da shi take tunƙaho da shi ta dogara da shi za ku ga ana ake samu shi a ruwa yake mafi yawan man da najeriya take haƙowa na fetur a cikin ruwa yake ta wannan ma man fetur kenan kadai ina irin karafa da duwatsu masu tsada masu kima kwarai da gaske wanda za ku ga akwai su da yawa amma saboda rashin kayan aiki irin na ɗan adam ana iya haƙo wanda aka haƙo ne kawai ana iya samu wanda aka samu ƙasashen da suka fi a kayan aiki da samar da abubuwan da za su iya haƙo waɗannan abubuwa za ku sun fi moriya sun fi cin moriya irin waɗancan abubuwa shi sa zai ku ga ƙasashe irin namu Najeriya wanda suke zuwa su ci moriya irin waɗannan arziki za ku galibi ba 'yan ƙasa ba ne can wasu turawa ne suke shigowa daga wasu ƙasashe Italiya Italiya Amerika da sauransu Ingila su zo su samu kayan aiki su sa su rinka haƙo irin waɗannan abubuwa mu ba mu da kayan aiki to amma za ku ga shi Annabi Sulaiman alaihi salam aljanu ne suke masa wannan aiki aljani zai buga nutsu a cikin ruwa ya je tattaro abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ajiye kawo mata ce gashi ya shugabana ya ajiye tafiyarsa Allah maɗaukakin sarki ce a kulla banna inu ga wasu akharina muqarranina fil asbat yace ga wasu kuma wasu daga cikin aljanin su kuma muqarranina an hukumce su an daddaure su fil asbat a cikin maruruwa wato annabi Sulaiman alaihi salam baiwa da Allah maɗaukakin sarki ya masa hatta kurkuku ne da shi na me na shaɗanu duk shaɗanin da ya wani laifi ko ya abin da ba daidai ba Allah maɗaukakin sarki ya makkana annabi Suleiman a kansa za a iya kama shi shaɗan fa aljani shaɗanin aljani yadda ake jin tsoron aljani ana gudunsa ana abin nan ɗinsa idan aka tashi kwatanta aljani sai a ce ai wata ƙatuwar halitta ce mai kaza mai kaho mai kaza kowa tsoron aljani yake ji to wannan shaɗanin da ake jin tsoro annabi suleiman kama su yake a samun ruwa a ɗaɗɗaure su a cilla su kurkuku wa akari na muƙarrar ne fil asad ga wasu can daga cikin aljanin sun yi laifi an ɗaɗɗaure su an sa ƙuƙumi an ƙuƙumce su an cilla su a cikin kurkuku shi sa wata ayar Allah madaukakin sarki cewa may yazidu minhum an amrina wanda duk yayi nufi ya kubce ya fita daga cikin umarninmu nuziqu min azabi sa'ir za mu ɗanɗana masa azaba ta wutar jahannama ta sa'ir mai raɗaɗi shi ne Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa dukkanin aljanin da ya ƙoƙarin ya fita daga umarnin annabi suleiman to za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi saboda haka aljanu duka suna biyayya wa umarnin annabi suleiman alaihi salam sai abin da ya ce suke yi abin da duk bai ba su umarni ba ba sa yi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wannan faɗaɗɗen mulki to amma lamarin Allah maɗaukakin sarki lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddar mutuwa annabi Sulaiman alaihi salam yace falamma qabaina alaihi almaut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanat aljinnu allau kanu ya'lamuna alghaiba ma labithu fil adhabil muhin subhanallah ku duba yan uwa irin wannan mulki da Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi Sulaiman alaihi salam wanda na san a cikin tarihin duniya gaba ɗaya kai hatta a cikin irin littattafan da aka rubuta na ƙarya a ƙirƙiro labari ba ki taɓa jin labari wani sarki wanda ya mulki irin annabi sulaiman alaihi salam ba ko da abin da ƙwaƙwalwa take sawarawa ba a taɓa ji ba ki an ce an rubuta tarihin ga wani sarki da yake mulkan mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi da iska dukkaninsu suna ƙarƙashin kulawarsa da kuma control ɗinsa babu to amma dan Allah madaukakin sarki nuna cewa Annabi Sulaiman alaihi salam fa mutum ne dan adam ne bawan Allah ne wannan duk abin da Allah madaukakin sarki ya masa shine ya ga dama ya bashi akwai abin da za ta tattara mu gaba ɗaya mu da shi ita ce mutuwa falamma qabaina alaihi almaut Allah madaukakin sarki ce lokacin da muka kaddara muka hukunta mutuwa annabi Sulaiman kwanakinsa suka ƙare abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara masa na kwanaki suka tike suka zo ƙarshe sakon ɗaya annabi Sulaiman ba zai iya ƙarawa ba Allah madaukakin sarki ce ma dallahum ala mautihi babu abin da ya nuna wa aljanu cewa fa annabi Sulaiman ya mutu illa dabbatul ardi sai wata dabba ta ƙasa da take rarrafe a ban ƙasa wasu malamai suka ce ita ce gara gara wannan ta akulu min sa'ati da ta zo ta cinye sandarsa wato annabi Sulaiman alaihi salam ya sa aljanu suna ta aiki ya ba su wani aiki daga cikin ayyuka suna yin aiki ta uru annabi suleiman ya zo supervision ya tsaya akan aljanu yana kallon su duk wanda ya dago yana aiki da ya ga annabi suleiman sai ya ci gaba da aiki ba wasa kamar ma'aikata ne mai gidan sai zo lokacin da suke aiki za ku ga kowa kamar mutum ne a ce yana cikin aiki a ce ga supervisor nan ya zo za ku kowa shiga tattayinsa idan a makaranta ne mutum ya je ya sauri ya tattara yaransa har da magiyawa lokacin da Allah ku bani haɗin kai kada ku bani matsala idan a wata ma'aikata ce mutum zai je ko ina ya tattaro ƙananan staff ɗinsa ya gaya musu tuga supervisor zai zo rana kaza kowa ya shiga taitayinsa za ku ga a ranar an tsaya an yi kuma yadda ya kamata to haka annabi suleiman alayhi salam ya sa aljanu aiki zai tsaya a kansu ya dogara akan saddarsa haka yana kallon su aljanu suna da aiki to a lokacin da ya dogara akan sandansa yan uwa yana kallon su suna aiki a lokacin sai Allah ya turo da mala'ikan mutuwa sai ya zara ransa a lokacin yana tsaye ya dogara akan sandarsa sai Allah ya sa Allah madaukakin sarki ya sa aka zare ransa a lokacin har tsawon lokaci ya mutu gangan jikin shi ya rabu da ruhinsa amma su azunu ba su san ya mutu ba kallansa suke a matsayin ne shi sa aikin nan ba su daina shi ba suna ta yi aiki tukuru shine Allah ce ma dallahum ala mauti babu wanda ya nuna musu cewa babu abin da ya sanar da su cewa fa annabi Sulaiman ya mutu illa dabbatul ardi sai wannan dabba ita ce gara ta akulu min sa'ati da ta zo ta cinye sandansa sai Allah ya ce falamma kharra yayin da gara ta gama cinye sandansa kasan sandansa sanda za ta yi mai kenan za ta faɗi ba haka bane tun da gara ta cinye sandan sanda sai ta yi mai sai ta faɗi to shine Allah madaukakin sarki ce falamma kharra yayin da annabi Sulaiman alaihi salam ya faɗi ta bayyana tiljinnu sai bayyana wa aljanu cewa Allah kanu ya alamuna al-ghaiba da a ce fa sun san gaibu ma labisu fil azabil muhin ba za su saura a cikin wannan azaba ta wulakanci ba suna ta aiki suna kallon mutumin da yake kallon su a matsayin wanda zai azabtar da su idan sun saurara ba su san ya mutu ba ba su san a lokacin su ne masu rai ba shi ba shi da rai ba su san a lokacin su ne masu motsi ba shi baya motsi Allah madaukakin sarki ya dauke kayansa to yan uwa duk ƙarshen mulkin mai mulki ke na yan uwa duk yadda Allah madaukakin sarki ya baki duniya duk yadda Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa wa mutum duniya ya samu duk abin da yake gani har yana tsammani cewa shi zai dawwama a wannan duniya ƙarshen sa kenan Allah maɗaukakin sarki zai zara ransa dan annabi Sulaiman alaihi salam addu'a yace rabbi gfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di rabbi gfirli Allah maɗaukakin sarki ka gafarta min wa hab li mulkan kai mun baiwa ka bani kyautar wani mulki layan bazili ahadin irin mulkin da baya dacewa ga wani min ba'di bayana Allah ka bani mulkin da bayana kada ka ƙara ba wani irinsa sai Allah maɗaukai sarki kuma ya amsa sai ya bashi wannan mulkin shi sa babu wani mai mulki da ya mulki irin annabi Sulaiman alaihi salam hadisi ya tabbata wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallah sai wani shedanin aljani ya ɗauko bakin wuta ya zo zai kona annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya tunkaro manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallah Allah madaukakin sarki ya nuna masa wannan shedanin aljanna kun san ka'ida mutum baya ganin me aljami ko akwai wanda ya taba ganin aljami da Allah a cikin ku babu wanda ya taba ganin aljami Allah madaukakin sarki ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi shedani da shi da kabilunsa da shi da ƴaƴansa suna iya ganin mu ta inda mu ba ma iya ganin su to amma Allah madaukakin sarki sai ya nuna wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wancan shedanin maris din da ya toje ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zuwa sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya hannunsa mai albarka sai ya shaƙe wannan shaidanin aljini ya shaƙe masa wuya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce sai da na ji danshin yawon bakinsa a hannuna saboda ya matsu ya shiga hannun maza sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da na ji yawo danshin yawon bakinsa saboda ya matsu annabi ya ce da ba dan na tuno da addu'ar dan uwana Sulaiman alaihi salam ba ya ce wallahi da sai na daure shi a ɗaya daga cikin fila din masallaci yara kowa ya zai wasa da shi gobe da safe da annabi sai ya daure shi ɗanin aljani a ɗaya daga cikin durkokin masallaci yara kowa zai ta wasa da shi yanzu ya za a yi a cikin lokacin masallacin da kin ga aljani ya daure bai zai faru kina laifa ko sai kiga aljani ya daure to akin ga unguwar mu an bai wasa ba ba ki wani unguwar ba bare a ciki shigo masallaci ki zo a ji kina kallon aljani to haka Allah madaukakin sarki haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana mana cewa abin da yasa bai haka ba saboda me ya tuno da addu'ar da dan dan uwansa annabi Sulaiman alaihi salam yayi ita ce Allah kada ka ba wani mulki irin nawa shi yasa sai annabi ya sake shi ya tafi yasa saboda Allah madaukakin sarki ya ba annabi Sulaiman mulki wanda yake mai fadi abu na biyu da zama ɗauka a cikin wannan kissa ta annabi Sulaiman alaihi salam yan uwa za ku ga babu wani mai tasiri a cikin halittun Allah madaukakin sarki sai wanda Allah madaukakin sarki ya ba tasiri Allah madaukakin sarki shi ke ba da tasiri a cikin komai saboda ka aljanu da shaidanu abinda muke kallo a matsayin suna da tasiri wannan tasirin Allah madaukakin sarki ya ba su idan kai ma ka koma ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai baka irin naka tasirin ya kuma kare ka daga sharrin su saboda haka idan ka sa Allah madaukakin sarki a cikin ranka idan ka tinkari ka dimfari azkar na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wani shedanin aljani sai dai kalle ka bai sai tasiri akan ka ba kun ga ka'ida shine dukkanin bokaye da 'yan tsubu dukkaninsu gaba ɗaya suna iya aiki ne da aljanu in dai boka ne na gaskiya baya aiki bokancinsa baya ci sai haɗa da aljanu da shaidanu to waɗannan shaidanan da suke da ake haɗa baki da su su cutar da mutum su haukata wancan su raba wani da wani su kashe wani su yi kaza su yi kaza ku kalle su hannun annabi suleiman alayhi salam ku kalle su yadda suke hannun annabi suleiman ba wani mai tasiri a cikin sai abin da aka san su to Allah madaukakin sarki da ya bawa annabi Sulaiman alaihi salam tasiri akan su har yanzu fa yana nan har yanzu yana nan kuma shi zaki daga hannu ki roƙa ya kare ki daga sharrin su wallahi duk mutumin da ya rike azkar din annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rike karatun alqur'ani yake kokari daidai gwargwadon sa wajen bin Allah madaukakin sarki da kaucewa saban Allah madaukakin sarki wallahi ya fi ƙarfin wani shaidani don haka Allah maɗaukin sarki ce innahu laysa laysa lahu sultanun ala alladhina amanu ala rabbihim tawakkaluna ba shi da iko da dama ga waɗanda suka yi imani ga wanda suka miƙa al'amarin su ga Allah maɗaukakin sarki amma abin da ya sa shaɗanu suke mai tasiri galibi za ku ga tsoron su muke ji da yawa sannan muna kallo suna da tasiri kallo muke in dai aka kai mu wajen boka aka ce boka ya mana kaza shikenan komai ya gama samun bala'i da musiba ta gama samun to wannan shine abin da ke zamana amma ki sa a ranki cewa babu wani boka da isa miki tasiri sannan kuma ki kiyaye abin da ya kamata ki kiyaye wallahi zaki tsira insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah madaukakin sarki ya ce ni wa ayyuba illa la rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين
الله مدعوكين سركيتي وأيوب معناك أنبت مسو النبأ أيوب عليه السلام إذ نادى ربه yayin da ya kirayi ubangijinsa ya ce an nima saniyar burro hakika cuta ta shafe ni wa an arhamur rahimin hakika kai kai ne mafi jinkan masu jinkai Allah maɗaukin sarki ce fasta jabna lahu sai muka amsa masa fakashafna ma bihi min burri sai muka yaye masa abin da yake damunsa na waccan cutar da ya koka a baya Allah subhanahu wataala ya ce wa atainahu ahlahu sai muka bashi iyalinsa muka dawo masa da iyalinsa wa mithlahum ma'ahum da kuma kwatankwacin su tare da su rahmatan min indina wanda rahama ce a gare mu wa zikra dan kuma ya kasance tunatarwa ce da fadakarwa lil abidina ga masu bautar Allah madaukakin sarki yan uwa Allah madaukakin sarki ya gama kissanta mana kissar annabin Allah Dawuda da ɗansa annabi Sulaiman alaihi salam yanzu kuma kai tsaye Allah madaukakin sarki ya fara ba mu labarin bawansa annabi Ayyuba alaihi salam annabi Ayyuba ɗaya ne daga cikin annabawan Allah a subhanahu wata'ala wanda yana ɗaya daga cikin annabawan banu Isra'ila shi ma annabi Ayyuba alaihi salam annabi Ayyuba alaihi salam kissoshi da dama sun zo game da sha'aninsa labarai da dama sun zo game da sha'aninsa amma galibinsu abinda sa ba za mu tsaya tsawaita wajen kawo su ba galibi isra'iliya ce ne irin labarai ne na yahudawa labarai ne da yahudawa sukan ba da su babban dai abinda malamai sukan ambata a dunkule game da abinda ya shafi annabi ayyuba alaihi salam shine annabin Allah ayyuba alaihi salam annabin Allah ne sannan kuma mutum ne da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya mai yawa Allah ya ba shi dukiya mai yawa sannan ya ba shi iyali masu yawa su ma wasu malaman suka ce yana da ya'ya maza bakwai mata bakwai ko wani abu makamancin haka yana da iyalai dai masu yawa sannan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ƙarfin jiki ya ba shi lafiyayyen jiki Allah maɗaukakin sarki ya tattara masa wannan baiwa guda uku ga dukiya ga iyali ga lafiya kun ga ƙarshen baiwa da ni'ima kenan babu abin da mutum zai samu da ya fi wannan babu abin da kake nema da yafi wannan Allah ya baka dukiya mai yawa ya kuma baka ƴaƴa sannan kuma ya baka lafiyar cin dukiyar sannan kuma ga annabta gaban Allah madaukakin sarki haka Allah madaukakin sarki ta taro annabi Ayyuba sannan mutum ne mai taimako mai jajircewa kamar yadda malaman tarihi sukan ambata to sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da cuta Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da cuta da Allah madaukakin sarki ya tashi jarrabarsa ya jarrabe shi akan waɗansu abubuwa guda uku gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi akan waɗansu abubuwa guda uku gaba ɗaya Allah ya jarrabe shi akan dukiyar tasa dukka dukiyar tasa gaba ɗaya ta tafi ta ƙari gaba ɗaya gaba ɗaya in na ce gaba ɗaya gaba ɗaya nake ni ma'ana babu komai duka Allah maɗaukakin sarki ya tafiyar da ita dama waye bashi Allah maɗaukakin sarki yanzu kuma ya karɓe kayansa abu na biyu Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke iyalan nasa malamai suka ce dukkanin 'ya'yan nasa gaba ɗaya sai da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya duk suka rasu yan uwa kulle da Allah maɗaukakin sarki yake jaraba bayan Allah yan sai me ya rage masa sai lafiyar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ta jiki ita ma Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗora masa cuta ba shi kenan ba wasu daga cikin malamai na tafsiri suka ce Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa ƙuraje ne wasu irin ƙuraje kamar yadda na gaya muku akwai maganganun da aka rinka kawa wanda ko shakka babu maganganu ne da bai kamata a rinka jingina su a janibin annabin Allah alaihi salam ba wasu suna cewa ai yayi cuta wanda wai sai da tsutsa ta rinka fita daga jikinsa wai sai tsutsa ta faɗi sai ɗauka mai da ita ce ko ma ki ta arzikin Allah madaukakin sarki tsutsa wai ta faɗo daga jikin sai ya ɗauki sai ya ɗauki tsutsa sai ya mai da ita jikinsa sai ce ko ma ki ta daga cikin arzikin Allah madaukakin sarki kun ga wanda ai bai kamata a jingina annabin Allah wannan ba a ce annabin Allah jikinsa yana tsutsa saboda Allah ai ko ga magarin mutum bai kamata a ce jikinsa yana tsutsa wasu kuma suka ce ai saboda tsabar cuta annabin Allah Ayyuba alayhi salam sai da gabar jikinsa gabanta suka rika butsewa naman sai rika butsewa ya tafiya kawai sai nama ya butsewa ya faɗi wannan shi ma ya ci karo da girma da martaba irin na annabin Allah bai kamata a jingina annabin Allah wannan ba abinda malamai kawai suka ce shine Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da cuta mai tsanani tsawon wasu shekaru wasu malamai suka ce shekara uku wasu suka ce shekara bakwai wasu suka ce shekara kaza babu dai abin da ya zo na nassi a cikin alkur'ani ko hadisi da ya ayyana shekarun wannan duk abin ne da malaman tafsiri sukan kawo a cikin littattafan su amma dai abin da zamu dauka yan uwa shine Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da me da cuta kuma cutar mai tsanani ta yadda malamai suka ce sai da kowa ya guje shi duk wanda suke kusa da shi sai da kowa ya guje shi saura mutum daya ita ce matarsa kawai matarsa kaɗai ta rage kowa sai da ya guje shi kun san ba wuce cewa baka gane masoyanka sai bala'i ya same ka wallahi kuwa yanzu lokacin da kike cikin wadata Allah madaukakin sarki ya musamman kina dan kina dan ganin gaban ki haka to kowa sai zai ce naki ne wani ma baki taba ganin sa ba sai ya ce baki gane su wani ba gidan sajiya wance to ai ni makocin su ne tun kina karaba kin ana zuwa da ke lokacin da miki wasa shine daga takarda ku wa dole dai sai kin gane shi dan ki san dan ki san cewa shi ma naki wallahi in kin ga mutum yana kokarin lalle sai ya shigo jikinki sai ya nuna cewa fa ya san ki sai ya nuna cewa kuna da alaka to kina da wani abin duniya amma an baki da kuma ko magana ki kuma sai yayi me sai ya dauke kai haka mutane suke idan baki da komai sai mutane su guje ki ba za ku gane haka ba sai mutumin da Allah madaukakin sarki sai ya samu arziki ko ya samu wadata sai arzikin ya kwace a nan za ka yi karatu karatun da ba aji aka saka a koya maka shi ba karatu mai kyau nitsatsan karatu wallahi kuwa kaga mutane da suke tururuwa su zo wajenka wani in ya zo gabanka kamar zai masu jira saboda biyayya saboda ya taju shay'an ilaik wani abin yake bukata a wajenka amma idan abin ya kwace kuma wallahi wata ko an yawo ka ita dauke ta zata da Allah ba haka bane wallahi ko an ya kika dauke ka zati a wancan baki gani bane au a kin sa abin da yayi yawa bata gane ki ba haka duniya take to shi sa uwa in zaka yi wa mutum abu kai masa dan Allah wallahi shikenan ka gama tsira ko da mutum ya zo ya guje ka kai ka san wancan abin da kai masa dan Allah kai masa kuma wallahi sai Allah ya saka maka sai Allah ya mai maka gurbin sa amma kai abu ba dan Allah ba ka shiga uku ka lalace ba ladan Allah wanda kai da shi din kuma yanzu babu ruwan shi da kai batan bakatantan kenan to shi sa annabi ayyuba alaihi salam Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da cuta malamai suka ce sai da kowa ya guje shi sai matarsa kadai ita kadai ta rage a cikin wata wata ayar daban Allah madaukakin sarki ba mu labari yace wazkur abdana ayyuba إذ نادى ربه أني مسني الشيطان binusubin wa azab Allah madaukakin sarki ce ka ambaci bawo mu annabi ayyuba alaihi salam idna da rabbahu lokacin da ya kirayi ubangijinsa me yace yace anni masani shaytan ya ubangiji hakika shaytani ya shafe ni binusubin wa azab da azaba da cuta mai radadi mai ciwo shine malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya sallada shaytan akan annabi ayyuba dan ya jarrabe shi don wasu daga cikin malamai suna gani cewa a ai bai kamata a ce shedan ne ya shafi annabi ayyuba ba me dalili suka ce saboda mutane bayin Allah na gari irin annabi ayyuba alaihi salam Allah madaukakin sarki ya ce innahu laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawina shedan ba shi da tasiri da iko akan bayin Allah na gari sai wanda suka bi shi daga cikin batattu annabin Allah yana cikin annabin Allah ayyuba yana cikin bayan Allah na gari bari ma mafi kololo bayan Allah nagartun da annabin Allah ne to amma malamai suka ce a ba haka bane wannan aya tana nan a matsayinta amma kuma Allah madaukakin sarki yakan jarrabi bawansa da abin da ya ga dama to shine Allah madaukakin sarki ya sallata ya sallata shaytan akan annabi ayyuba ya shafe shi da wannan cuta mai tsanani gashi na kamar yadda faɗa an nima sane shaytanu bi nusubin wa azab lokacin da Allah madaukakin sarki ya so ya ba annabin Allah ayyuba lafiya bayan ya ci jarabawar da ya ci saboda annabin ayyuba annabin Allah ayyuba alaihi salam ya daɗe yana cutar bai kuma taɓa raki ba bai taɓa raki ba kawai abin da yake kai ƙarar shi ne wajen Allah maɗaukakin sarki haka ake bukata bai taɓa zuwa ya kai ƙara wajen wani ba babu dukiya babu iyali ba lafiya amma bai taɓa kai ƙara wajen wani ba Allah maɗaukakin sarki ya san shi ya bashi shi ya karɓa shi ya ɗora masa shi zai yaye masa wadaka shi kaɗai yake kai wa ƙara saboda haƙurin annabin Allah ayyuba alaihi salam sai da Allah maɗaukakin sarki ya jinjina masa ya yabe shi ya ce kai inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab ya ce annabin Allah ayuba lallai hakika mun same shi a matsayin mai haƙuri haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa Allah da kansa yake cewa lallai mun gwada shi mun bajarrabe shi da cuta mai tsanani amma mun same shi a matsayin wanda ya haƙuri ya jure Allah maɗaukakin sarki ya ce ni'mal abdu madalla da bawa irin annabin Allah ayuba alayhi salam madalla a sabon mutum mai hali da ɗabi'a irin ta annabin Allah ayuba alayhi salam Allah ce innahu awwab lalle shi ne mai da lamarinsa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki to to lokacin da Allah ya so ya bashi lafiya sai Allah madaukakin sarki ya masa wahayi ya masa wahayi aka ce masa a wa khudh bi yadika dhiqan a Allah madaukakin sarki ya ce masa a urkud bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab yana kwance ko iya tashi bai sai Allah madaukakin sarki ya ce dan hauri kafarsa nan inda yake kwance ya sa kafarsa ya dan hauri kasa haka shine urkud bi rijlika ka dan shuri kasa da kafarka yana shura ƙasa da ƙafarsa kawai sai ruwa ya rinka fitowa ta wajen Allah madaukakin sarki sa ruwa ya rinka bugowa sai Allah madaukakin sarki ce ha ba mu salon baridun wa sharab to gashi nan ka ɗauka ka sha kuma kai wanka kenan. ruwa ne mai sanyi ka ɗauka ka sha kai wanka yana shan wannan ruwan malamai suka ce duk cutar da take cikin cikinsa ta ciki sai ta tafi gaba ɗaya yana wanka da wannan ruwan duk cutar da take waje gaba ɗaya sai ta tafi gaba ɗaya sai tashi kamar bai taɓa yin cuta ba Allah maɗaukar sarki warkar da kayansu wato Allah ya sa ‘yan uwa kuna bin kistoshin da muke kawo na annaba ku kalli yadda annaban Allah idan bala'i da masifa ta same su ku kalli hanyar da suke bi Allah maɗaukar sarki fitar da su ku rinka kallo da kyau tun daga kan kissar annabi Ibrahim alaihi salam ku rinka kallo kowanne za a ce ya shiga bala'i ya shiga masifa wani za a kona shi a wuta wani za a kashe shi wani cuta ta same shi ku kalli yadda suke kuma kuma kalli yadda Allah maɗaukar sarki yake ba su ne yake amsa musu abin da suka roƙa kuma ya ba su lafiya ko ya fitar da su ko ya tsamar da su daga abin da suka shiga ciki ku rinka kallo da kyau ba kawai abin da ake so shine a baku labarin ku ji daɗi ko kada ku ji daɗi ba a'a ke yanzu idan kin shiga bala'i da musifa shin kina komawa ga Allah kamar yadda annabawan ta suka koma wallahi idan kika koma zuwa ga Allah madaukakin sarki da zuciya guda ɗaya kamar da su kuma zai fitar da ke kamar yadda fitar da su shine kawai abin da ake so a gaya mana annabin Allah ayyuba alayhi salam sai gashi ya samu lafiya malamai suka ce lokacin da yake rashin lafiyar matarsa wata mata tasa guda ɗaya da ta rage masa wata kowa ya gudu banda ita ta masa wani laifi ba shi da lafiya to kun san mai mara lafiya galibi yakan yi fushi sai ya alƙawari ya ce wallahi in ya samu lafiya sai mata bulala ɗari bulala ɗari zai mata in ya samu lafiya to yanzu kuma gashi Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya ana murna da farin ciki da annashuwa Allah ya kawo lafiya kuma wake ta duka yanzu to ka kuma gashi kuma ya rantsuwa ya yi rantsuwa ya ce bulalan nan ba sai an yi ta to yanzu ya za shi ne Allah madaukakin sarki ya bashi mafita ya ce wa khudh bi yadika bigsan ka sa hannunka ka dinki ciyawa a ƙasa kamar ciyawa a ƙasa sai ka irga guda ɗari kawai sai ka ballo ta haka fabrib bihi sai ka duka da shi sau ɗaya wala ta hanata ba ka warware rantsuwanka ba ba bulala ɗari ka ce za ka yi ba to wannan ciyawa ɗari ba guda ɗari ba ce an kai duka da ita sau guda nawa kai kenan guda ɗari shikenan Allah madaukakin sarki ya bashi mafita shikenan ko yadda muke ciyawa yayi duka da ita shikenan rantsuwa bata warware ba annabi ayyuba alayhi salam ya cika rantsuwarsa to haka Allah madaukakin sarki ya kama ni kissar annabi ayyuba alayhi salam yace wa atainahu ahlahu sai muka bawa annabi ayyuba iyalansa wanda ya rasa din can sai muka dawo masa da su matarsa ta ƙara haifa masa wasu sababbin 'ya'yan bayan Allah madaukakin sarki ya ɗauke kayansa dukiyarsa da ya rasa ita ma Allah madaukakin sarki ƙara dawo masa da kayansa wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina Allah ya ce da ma wasu daga ciki ƴaƴan nasa irin abinda aka ɗauke masa aka bashi su sannan kuma aka dawo masa da wasu irin su aka ninka masa Allah ya ce wannan duk masa ne rahmatan min indina rahama ce daga gare mu Musa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce wa zikra dan kuma ya kasance tunatarwa ne faɗakarwa ce lil abidin daga masu bautar Allah duk mutumin da yake bautar Allah idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ya shiga cikin wani hali to ya san cewa akwai bayan Allah da Allah ya fi san su sama da shi sun shiga halin da ya fi nasa kuma su ga ya gane cewa daga ƙarshe Allah madaukakin sarki yayi mai ya fitar da su ya tsamar da su shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ba mu labari cewa ashaddun nasi azaban al-anbiya bala'an al-anbiya waɗanda suka fi kowa fuskantar bala'i abin da ake nufi da bala'i ana shine jarraba wanda Allah madaukakin sarki ya fi kowa jarraba su ne annabawan Allah madaukakin sarki yace thumma salihuna sannan managartan bayan Allah madaukakin sarki yace thumma al-amsal fal amsal sannan kuma sai kowanne mutum daidai gwargwadon addininsa da imaninsa daidai yadda ake jarraba su yanayin imaninki yanayin jarrabar da Allah madaukakin sarki zai miki idan imanin yana da ƙarfi sai a miki jaraba mai ƙarfi idan imanin ki rago ne sai a miki jaraba a raguwa yadda kada kuma ki cikin fasa addinin ma gaba ɗaya ki fita to shi sa zai a miki jaraba karama to kun ga annabawan Allah ai sun fi kowa shi sa idan aka tashi jaraba sai a masa jaraba mai girma mai girma ake musu to kowanne mutum ana jaraba sai ne gwargwadon addininsa idan Allah madaukakin sarki ya jarraba mutum sai a gari har yanzu akwai dan zinubai da ake so a kankare masa sai a ƙarka wata jarraba kana fita daga wata alhamdulillah Allah ya tsamar da ni kaza sai Allah ya ƙara cillo ma wata sai mutum ƙara shiga cikin bala'i sai mutum ya ga in mutum bai haƙuri ya jure sai mutum ya raka gani to wai ya aka haka ne da Allah me yasa me yasa sai shi kadai to su Allah madaukai sarki yana so ya kankare maka zunubin ka ne wannan hadisi annabi kira da muke tsara tabbata a gare shi ce bawa ba zai kasance na shiga cikin bala'i da masifa ba har sai ya kasance na tafiya akan ƙasa babu kuskure ko zunubi a tattare da shi duk Allah ya tafiyar da su saboda jarabar da yake miki a jarrabe ki da rashin lafiya da rashi da bala'i da masifa da kaza da kaza aka ce jaraba kuma ba dole sai an jarrabe mutum sai an jarrabe mutum da cuta ko abin da kama da ka ba a'a wani lokaci kuma kawai wani lokaci idan Allah madaukakin sarki so jarraba ki kawai sai ya sa miki wata sai ta takura miki ta tsangwame ki ba abin da kike mata amma kawai sai ta tsane ki da takura rayuwarki ta hada ki tsakat to Allah madaukakin sarki jarraba ki yake da ita dan ya rika kanka da miki zunubin ki idan kin yi haƙuri shikenan an kuma kin bai ta tada kun je kuna tayi to shikenan kun zama ɗaya kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa lokaci ya riga ya ja dole zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya yafe mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله